الله الحمد لله وفق من شاء فسعى لطاعته فكان سعيهم سعيا مشكورا ثم أجزل لهم العطاء والمثوبة فكان جزاءهم جزاء موفورا أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره إنه كان حليما غفورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكرم خلق وأفضل عبد فكان عبدا شكورا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى جعل لبعض الشهور فضلا على بعض كما قال تعالى منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم كما جعل بعض الليال كما جعل بعض الأيام والليالي أفضل من بعض فما من شهر أو يوم أو ليلة إلا ولله فيها وظيفة من وظائف, من وظائف طاعته قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه الإمام مسلم عباد الله ومن بين أيام شهر المحرم الآشر منه وهو يوم عاشوراء ويوم عاشوراء يوم عظيم وصومه كان معروفا وفيه أنجى الله نبيه موسى عليه السلام وأغرق فرعون فصامه موسى عليه السلام شكرا لله وبعده بنو إسرائيل وكانت قريش تعظمه في الجاهلية وتصومه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه بمكة ولم يأمر بصيامه فلما قدم المدينة ورأى اليهود تصومه أيضا وتعظمه تبعا لموسى عليه السلام وتتخذه عيدا فأمر الناس بصيامه وجوبا أو استحبابا مؤكدا وقال نحن أولى بموسى منكم فلما فرض رمضان خيرهم بين الصيام وتركه وصامه حتى قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا يعني يوم عاشورا وسئل وسئل عن صوم يوم عاشورا فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم عزم أن لا يصومه مفردا بل يضم إليه يوما آخر مخالفة لأهل الكتاب وقال فإن كان العام المقبل إن شاء الله صمنا التافع فلم يأت العام المقبل حتى توفي صلى الله عليه وسلم وكل ما ذكرنا صح فيه الحديث عند البخاري ومسلم أو عند أحدهما إخوة الإيمان واحذروا ما أحدث في المحرم من البدع والمنكرات منها ما يبنى على الأحاديث الضعيفة والموضوعة كالتوسعة والاكتحال واتخاذها عيدا ومنها ما أحدث شياطين الجن والإنس بسبب قتل الحسين رضي الله عنه من الحزن واللقن والنياحة والدعاء بالويل وصد السلف الصالح ونعنهم كما تفعله الرافضة أخزاهم الله ومقتهم ونعوذ بالله من ضلالتهم ففي هذين البدعتين يقول العلامة بن عبد العز الحنفي رحمه الله تعالى إنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء غير صومه وإنما الرافضة لما ابتدأوا المآتم وإظهار الحزن يوم عاشوراء لكون الحسين رضي الله عنه قتل فيه ابتدأ جهلة أهل السنة إظهار السوري واتخاذ الحبيب والأطعمة واتخاذ الحبوب والأطعمة والافتحال ورووا أحاديث موضوعة في الاكتحال والتوسعة, والتوسعة على العيال انتهى كلامه وقال العلامة بن القيم رحمه الله ومنها أحاديث الاكتحال يوم عاشوراء والتزين والتوسعة والصلاة فيه وغير ذلك من فضائل لا يصح منها شيء ولا حديث واحد ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء غير أحاديث صيامه وما عداها فباطل إلى قوله وأما أحاديث الاكتحال والادهان والتطيب فمن وضع الكذابين وقابلهم آخرون فاتخذوه مأتم وحزن والطائفتان مبتدعتان خارجتان عن السنة وأهل السنة يفعلون فيه ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم ويجتنبون ما أمر به الشيطان من البدع انتهى كلامه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم bayanka ya uwana masu albarka a wannan yini namu na juma'a yau muna uku ga watan al-muharram sabuwar shekarar addinin musulunci a hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1445 a gida miladiya ko yau 21 ga watan bakwai shekara ta 2023 wannan kutuba za ta yi magana akan wannan wata na al-muharram musamman kwanakin farko-farkonsa abin da ke da alaƙa da tara da goma ga watan cikinsa babu shakka Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita waɗansu shekaru akan wasu ya fifita waɗansu zamunna akan wasu hakanan ya fifita waɗansu kwanaki akan wasu ya fifita waɗansu wato ainihin sa'o'i akan wasu kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya fifita zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama akan duk wani zamani da aka taɓa yin shi a duniya hakanan ya fifita garin makka a bisa sauran garuruwa ya fifita watan ramadan akan sauran watanni ya kuma fifita waɗansu ɗaiɗaikun kwanaki akan sauran kwanaki kamar yinin arafa kamar yinin juma'a kamar yinin goma ga watan almuharra to kuma ɗin hakan allah subhanahu wata'ala ya yi ishara a cikin alkur'ani da ya tabbatar da cewa ƙididdigan watanni guda goma sha biyu ne a wurin allah amma akwai watanni guda hudu suna da wata alfarma ta musamman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara waɗannan watanni guda hudu da cewa su ne zulqa'ada da zulhijja da almuharram da kuma watan rajab wanda ke can keɓe to haka nan dai Allah subhanahu wata'ala yake zaben wanda ya ga dama ya kusanto da shi ko ya ɗaukaka shi kamar yadda ya ɗaukaka wato ainihin ranar goma ga wata a bisa sauran watanni babu shakka ranar goma ga wata rana ce mai daraja wacce take kuma azimtan wannan yini na goma ga wata sanannen abu ne ba a cikin wannan al'umma kadai ba a cikin al'umman yahudu ma sananne ne a cikin al'umman ƙurayshawa ma kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama sananne ne suna girmama ranar goma ga wata Allah subhanahu wata'ala ya tsamar da annabi Musa daga makircin shi a Fir'auna da rundunansa ya kuma nitsar da Fir'auna a cikin wannan rana ta ranar Ashura ranar goma ga wata wannan ta sanya annabi Musa ya rika azumtar ranar goma ga wata yana mai godiya ga Allah subhanahu wata'ala akan wannan katafare ni'ima da ya masa bayan shi banu Isra'il sun rika kwaikwayon annabinsu annabi Musa suna azumtar ranar goma ga wata dan akan idansu ne Allah subhanahu wata'ala ya halakar da makiyinsu wanda ya bautar da su tsawon shekaru shine Fir'auna to ba ma nan ba su karan kansu shawa sun kasance suna azumtar ranar goma ga wata wallahu a'lamu abin yana da alaka da wannan azumin da annabi Musa ke yi ne ko ko wani abu ne ya faru ga Qurayshawa har suke azumtar ranar goma ga wata wallahu a'lam amma dai sun kasance suna azumtar ranar goma ga wata suna girmama ranar goma ga watan al-Muharram haka nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a Makka ya san ana yin haka shi ma yana yin azumin amma bai umarci kowa yayi ba a yayin da ake zaune a cikin garin Makka amma lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo garin Madina ya ga cewa Yahudu tana azumtar ranar goma ga wata kamar abin da ya sani ana yi a garin Makka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa to ai mu muka fi cancanta mu muka fi kusa da Annabi Musa sama da ko Yahudu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya umarni da a rika azumtar ranar goma ga wata malamai sun kai sun komo shin a matsayin wajibi ne ko a matsayin mustahabbi maganganu guda biyu a wurin malamai amma dai ko ma dai wanne aka ɗauka ko da mun ɗauka mustahabi ne mai ƙarfi to kaga dai yana nuna maka irin kima da wannan rana ta goma ga wata ta samu a wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam amma daga lokacin da aka farlanta watan ramadan to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba al'umman musulmi zai wanda ya ga dama ya azumci ranar goma ga wata ranar ashura kenan wanda kuma ya bai ga dama ba to yana iya bari bai saba ma Allah subhanahu wata'ala ba amma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya dore tutur yana azumtar ranar goma ga wata domin har sai da nana Aisha take cewa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace da dai ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama yawman yataharra fadlahu ala al-ayyam illa hadha al-yawm tace ban taba ganin annabi na azumtan wani yini ba yana kirdado falalan wannan yini wato kamar karshe yana Allah Allah wannan yinin ya zo ya azumce shi saboda falalansa ta ce kamar yadda yake ta Allah Allah Allah ya kai mu watan almuharram ya azumci ranar goma ga wata saboda falalansa to hakan ta sanya sai aka tambaye shi ya manzon Allah ina falalan azumtar ranar goma ga wata ranar ashura kenan sai ce ina kyakkyawan zato ga Allah subhanahu wataala zai kankare mu mutum zunubin shekaran da ta gabata da aka shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu duk zunubin da ka gabatar a ciki idan Allah ba ka iko ka azumci ranar goma ga wata ranar ashura kenan to Allah subhanahu wa ta'ala zai kankare maka wannan zunubi a ƙarshen annabi a ƙarshen rayuwarsa sallallahu alaihi wa sallama ya ɗau azama cewa ba zan azumci goma ga wata kaɗai ba zan gwama shi da ranar tara ga wata domin ya saba ma ahalin kitabi su ne yahudu da suke azumtan goma ga wata kawai a ƙarshen rayuwarsa sai ce to ni zan rika haɗawa da tara ga wata in Allah ya kai mu baɗi to za mu azumci tara ne sai mu gwama da goma amma kuma Allah cikin hikiman sa da ikonsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai bai kai shekara mai zuwa ba sai ya rasu a cikin wannan shekara to da wannan sai ya tabbata kenan cewa azimtan ranar goma ga wata ya tabbata da magana da aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam azimtan ranar tara ga wata shi kuma ya tabbata da maganan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk cikan su sun zama sunnoni na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam to duk abin da kaji mun jero tun daga farkon maganan nan har ya zuwa nan hadisi ne ya zo a cikin sahih bukhari ko a cikin sahih muslim ko kuma a cikin bukhari da muslim su suka kawo waɗannan bayanai ga baki daya cewa a ranar ne Allah ya halakar da fir'auna ya tsirar da annabi Musa banu isra'ila suna azumi qurayshawa suna azumi annabi yana azumin amma bai umarci kowa ya ba a garin makka da ya zo madina ya umarci mutane a rikai har ya zuwa ƙarshen bayanin nan namu to duka hadisai ne ingantattu suka zo da wannan bayani sai dai yana da kyau kuma al'umman musulmi mu yi taka tsantsan mu nisanci ababen da aka kirkiro na bid'o'i a cikin wannan wata na al-muharram waɗansu bid'o'in an kirkiro su ne an gina su akan waɗansu da'ifan hadisai hadisai da ba su inganta ba waɗanda waɗansu hadisan ƙarya da ƙarerai ne aka kirkira sai aka yi ta yama da su domin wai a kusanci Allah da su kamar abin da ke da alaƙa da abin nan cika ciki da muka sani a cikin wannan wata ranar goma ga watan nan hausawa a irin tadansu na baya suna yin wani abu shi cika ciki a wannan yini ne za ka ga ko da daddare har sukan ce wai cika ciki sallan dare wai akan yi wanka a caɓa kwalliya shine za ga aike yanke yanke a yanka kaji waɗansu ma su yanka rago waɗansu su yanka abin da Allah hore musu a ranar nan dai tamkar irin yadda ka san ana hada-hada na bikin sallah to haka nan ake yi a ranar watan almuharram an ɗauki dai wannan yini ko daren shi an ɗauke shi idi an ɗauke shi lokacin biki to wannan yana daga cikin bid'o'i waɗanda an gina su ne akan kirkirarrun hadisai hadisai da'ifai da hadisan karerai waɗanda aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yalwata ma iyalinsa a ranar goma ga wata Allah zai yalwata masa a sauran kwanakin shekara wannan hadisi ne ƙarya ne ba shi da asali a cikin addini akwai ire-iren waɗannan hadisai waɗanda suka zo a cikin littattafai in ba ka rika samun malamai masu ta hakiki sun tantance maka ba sai ka rika ɗaukan kowane irin hayaniya ma ka tsinta shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam musamman a yanzu social media ya dawo mana da waɗansu hadisai na bid'o'i waɗansu hadisan ma shirka da Allah suke kira a kai to wannan social media a yau ya dawo da irin waɗannan matattun hadisan waɗanda ake cikin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alhalin ba manzon Allah ne ya faɗe su ba mun tattauna akan wasu daga ciki a watan Rajab irin yadda ake kirkiro hadisai waɗansu ma watan Ramadan su ma an kirkiro hadisai na ƙarya watan Zulhijja an kirkiro hadisai na ƙarya watan Rabiul Awwal ma an kirkiro hadisai na ƙarya duka hayaniya ne wanda yake ma anzalallahu bihanin sultan Allah bai saukar da wata hujja a kansu ba manzon Allah bai faɗe su ba sahabbai ba su san su ba tabi'ai ba su bi su akan haka nan ba tabi'u tabi'ina ma ba su yi aiki da shi ba har sai daga zamanin da aka fara kirkiro bid'o'i karni na uku kenan bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam aka kirkiro irin waɗannan hadisai na karye to akwai kuma wata bid'a ka ta fariyar bid'a wacce ta ma fi wannan bid'an da ta gabata girma waɗanda yake shedanun mutane da shedanun aljannu suka kirkiro wannan na nuna baƙin ciki da marin fuska da koke-koke da kururuwa da kiran bani na lalace da zagin magabata sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in da tsine musu a bainin jama'a kamar dai yadda yan shi'a suke yi Allah madaukan sarki ya walakanta yan shi'a ya saukar da fushin shi akan su to irin waɗannan za ka ga duk ranar goma ga wata in dai ba Allah ya sanya an samu gwamnati jajirtacciya ta tsaya ta yi kamun tana yi irin gwamnatin malam Nasiru Irfai Allah ya saka mata da alkhairi irin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari Allah saka mishi da alkhairi irin gwamnatin Wamako a jihar Sokoto irin gwamnatoci da suka gabata har a jihar Kano da sauransu in ba an sami irin waɗannan jajirtun gwamnatoci da suka tsaya suka tsare ma al'umma aqidan su ba to haka nan zaka ga yan shi'a sun fito a bainin jama'a wai suna muzahara ana faɗin Allah ya tsine ma umayyawa Allah ya tsine ma yazidawa Allah ya tsine ma wani haka suke kiran sunayen sahabbai da sunayensu suna zagin su suna tsine musu in aka ce umayyawa mutum na farko da ke shiga cikin umayya shine sayyidina Usman domin a cikin banu umayya gabaki ɗaya babu mai darajar sayyidina Usman haka ba ka ji ana tsine musu ana la'antar su ana fito da waɗansu abubuwa masu ban takaici ana zagin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ana tsine musu ana sifanta na na Aisha da sifofi na batunci na aibi a samo bakar kariya a daura mata igiya ana tafi ana tsala mata bulala ana cewa yana na Aisha ne matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai ana yin mata haji ne mazinaciya ce Allah ya tsine wa masu wannan akida Allah ka tozata su Allah ka kunyata su Allah madaukan sarki ka hada su fada ya kuya su Allah ka kubutar da mu daga sharrin su da ainihin sauran zura'an mu to irin wannan kaga bid'a ce katafariyar bid'a wanda yake sai musulmi ya rika neman tsarin Allah daga gare ta shine zaka ga insha Allah nan kwanaki zaka ga suna sanya bakakan kaya sudu ga bakin zuciya ga bakin hali ga kuma bakin kaya haka nan zaka ga suna sa shine za ga duk shekara mukan yi tambihi akan cewa mutum ya bakin kokari ya nisanci sanya bakaken kaya waɗannan kwanakin dan kada kai kamanceceniya da makiya Allah kamar yadda nake cewa ba za mu zo da wata shari'a sabuwa mu ce karka sa fararen kaya ba dan an mu mun yaka mun yi bid'a mun zo da abin da Allah bai saukar da hujja a kai ba amma dai kan nisanci kamanceceniya da yan bid'a in ya zama babu makawa sai ka sa baka babu makawa to ka surka da wani abin da ba baki ba ko hula ko wani abu dai wanda yake ka sa ko wando fari ko makamantan wannan domin kada ka shigar da farin ciki cikin zukatan makiya Allah su ga wani su ce ka gani wani ma namu ne wani ma namu ne wani ma namu ne alhalin duk waɗannan abubuwa ƙarya ne to akan waɗannan bid'o'i guda biyu da wanda yan shi'a suka kirkiro da wanda ruba-ruban ahlus sunna waɗanda suka kishiyanci yan shi'a suka kirkiro domin kamar yadda muka nakalto nan daga maganar al-Imam Ibn Abi al hanafi yana cewa bid'o'i guda biyu ne aka kirkiro a Muharram bid'ar farko ita ce bid'an da yan shi'a suka ɗauki ranar goma ga wata ranar bakin ciki da alhini da juyayi saboda an kashe sayyidina Hussein jikan Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya la'anci wanda ya kashe jikan manzon Allah sayyidina Hussein Allah ya ɗebe masa albarka amma kuma to mahaifin shi ma wanda ya fi shi daraja sayyidina Aliyu ya rasu amma ba a keɓe wannan ranar da wani nuna bakin ciki ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasu ba a keɓe ranar rasuwar manzon Allah da wani bakin ciki ba to kaga ba a ɗauki na annabi ba ba a ɗauki na sayyidina aliyin karan kansa ba to ya za a ɗauki na jikan annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Hussein to abin ba shi ba mamaki yana da alaka da kuma ta'assubanci domin shi sayyidina Hussein dan ɗaya daga cikin kamammun yaƙi ne da aka kamo ta da aka yaƙi Faris a zamanin sayyidina Umar a zamanin wani sarki ne da aka yaƙi aka aka samo aka mata ce nake so in ce ba ɗa ba da aka kamo kamammin yaƙi bayan an yaƙin kabin nan yaƙin an yaƙi ƙasan farisa da aka samo cikin ribatattu to ɗaya daga cikinsu ko shaharzan shaharzan sunanta ko wani abu mai kama da haka sai aka danka ta da sayyidina husayn a matsayin shine nashi raban da ake raba bayi to ita ce ta haifo ƴaƴa wanda yake a aqidan shi'a wa'annan ƴaƴan su ne ahlul bait ba dan hasan sayyidina hasan ko kwara daya babu wani jikan annabi daga cikin wanda suke cikin ahlul bait a cikin aqidan ahlus sunna sai dai ƴaƴan husayn husayn kuma ya zauna da wancan matar tafa wacce take asalinta daga kasan iran take da haka abin duk an gina shi ne ma akan ta'assubanci to su ƴan shi'a sun kirkiro wannan banna to sai aka samu waɗansu ruɓa-ruɓan ahalin sunna sai suka ce tun da 'yan shi'a sun ƙirƙiro kaza mu kuma ba mu kishiyance su sai suka ƙirƙiro hadisai na ƙarya wanda ke nuni a kan cewa to yanzu wanda ya yalwata ma iyalinsa ranar goma ga wata zai samu kaza za a yi mishi kaza za a yi mishi kaza shine ibn abul iz ya ce to duk waɗannan dai bid'o'i ne wanda aka kirkiro haka ne shi ma al-imam ibn qayyim ya faɗi a cikin littafin sa al-manar al-munir fi sahih wa da'if wanda a ƙarshe dai ya ce duk waɗannan ƙungiyoyin guda biyu mubtada'atani in bid'a ne kharijatani an sunna sun yi nisa da sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallama ibn qayyim ya ƙarshe ce su ahlus sunna suna aikata abin da manzon Allah ya umarni da shi ne na azumi suna nisantan abin da shedan ya umarni da shi na bid'o'i da haka waɗannan kwanaki mu sanya kyakkyawan niyya mu azumce su musamman ranar tara da goma ga wata domin ya tabbata a cikin shirin annabi sallallahu alaihi wa sallama ko kuma azumtan watan almuharram ma ga baki ɗaya kamar yadda muka kawo hadisi a farko yana daga cikin azumi mafi falala in ka tsama wato watannin da suke da alaka da ramadan ko bayan ramadan kamar sha'aban ko shawwal to in ka tsane su in dai sakakken wata ne wanda bai da alaka da wata wata ta farilla to babu azumi ko mai daraja kamar yin azumi a cikin watan almuharram to da haka a sa himma a nemi taimakon Allah a kusanci Allah a nan ne ake gane ahlus sunna a nan ne kuma ake gane kaulin bila amali da haka kai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi kuma ka nisanci bid'o'i da saba matafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ka taimake mu ka ba mu ikon aiwatarwa a ƙarshe kuma insha Allah ta'ala idan mun gama sallah na juma'a za mu sallaci ɗaya daga cikin malamanmu a wannan gari malam Musa Nuhu Suleiman wanda aka fi sanin shi da malam Musa Madina kuma shine limamin mu na masallacin kofin kona Allah subhanahu wata'ala ya karɓi rayuwarsa jiya a gab da sallan magrib muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa Allah ya kyautata makwancinsa Allah ya ɗaukaka darajansa Allah ya yafa kurakuransa iyalansa kuma Allah ka tsara musu albarka Allah ka tsare mishi iyalansa Allah ka tsare mishi su daga zaniya Allah ka tsare mishi su daga tabewa Allah ka tsare mishi wannan iyalin daga dukkan abin da yake ya saba mata farki madaidaici muna fatan malam Musa jinyan da yayi kusan shekara biyu da wani abu Allah ya sa zama kafara gare shi mu ma idan mutum mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani malam Musa yana daga cikin a kusan ɗaliban garin nan waɗanda suka tafi jami'an Madina a farko farko yana daga cikin waɗanda suka tafi a farko farko dan ina kyau tsammanin ya tafi jami'a a 1991 ya gama 1995 waɗanda suka bi shi su ne su ɗan uwa Dr. Rufa'i Suleiman wanda yake yana cikin naibin wannan masallaci a shekarun baya can to su ne suka fi 1992 akwai kuma waɗansu yan uwa waɗanda yake suka yi karatun tare irin su profesa arsalan da irin su malam isa dr isa yunus almadani shi ma muna fatan allah ya ƙara masa lafiya domin shi ma kusan shekara goma ana fama da jiki sai dai a ji sauki yau gobe kuma ciwo ya dawo haka nan dai ake ta lallaɓawa allah ya ƙara mishi lafiya da sauran yan uwa waɗanda yake suka yi karatu tun farko farko a garin nan dai su ne suka buɗe mana kofa suka fara tafiya jami'a kaga yau kamar shekara kusan talatin kenan da ma wani abu waɗannan malamai rayayyun cikin su Allah ka ƙara musu lafiya Allah ka ƙara musu imani Allah ka ƙara musu ƙarfin gwiwa al'umma ta amfana da ilimin su su kuma waɗanda suka mutu a cikin su Allah ya gafarta musu Allah ka kyautata makwancin su da mu da sauran waɗanda muke rayu kuma idan mutum mu ta zo Allah ka samu cika da imani Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya marasa lafiya daga cikin musulmi Allah ka yi mana gudunmuwar lafiya masu lafiya kuma Allah ka ƙara mana lafiya Allah ka sa lafiya ta amfani mu duniya da lahira ya Allah ka rufa mana asir mu duniya da lahira Allah ka yaye mana kunci da wahala da kakane kai ya Allah halin da kasan nan ta fada a ciki to ya Allah wa yau da dabara ta kare sai gare ka Allah ka sauƙaƙa mana Allah ka sauƙaƙa mana Allah ka sauƙaƙa mana Allah ka yaye mana waɗannan tsadan kayayyakin abinci da wahalhalu da yunwa da ɗaiɗaikun mu suka faɗa Allah ka ɗauke mana Allah ka ɗaukake mana Allah ka gafarta mana laifuffukan mu mun san yana da alaka da kurakuran mu da laifuffukan mu da muke fusata Allah shi kuma Allah na ɗaukan irin wannan mataki akan mu amma dai ya Allah muna tuba zuwa gare ka Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana Allah ka kyautata mana Allah ka yalwata mana Allah ka ciyar da mu daga yunwa ka amintar da mu daga tsoro ya Allah duk abin da ya dame mu Allah ka shiga cikin al'amarin mu kada Allah ka bar mu da mu ko dabaran mu shugabannin mu Allah kai musu jagora Allah ka kama hannayensu zuwa ga daidai Allah ka tsare su daga kore Allah ka raba su da san rai Allah ka raba su da babakere Allah ka raba su da alfarman da za ta cutar da kasan nan ya Allah ka dora su akan daidai mu kuma Allah ka azurta mu da yin musu biyayya a tafarkin sunna ya Allah ka kinsa mana ƴan matan mu Allah ka gyatta mana samarun mu Allah ka tarbiyantar da ƙananan yaran mu malaman mu Allah ka ƙala albarka gare su Allah ka taimaki addini da rayuwarsu da lokacinsu da dukiyarsu ya Allah dattawan mu Allah kai musu albarka kananan yaran mu Allah ka tarbiyantar mana da su ya Allah jami'an tsaron mu Allah kai musu muwafaka Allah ka dora su akan daidai Allah ka taimaki addini da lokacin su da rayuwar su da ilimin su da kujerun da ka ba su Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك